babi na 37 fi a hakamin dima'i babi ne na hukunce-hukuncen jina ne ma'ana rauni da kisan kai walhududi da kuma haddi wala tuktalu nafsun bi nafsin illa bi bayyinatin adilatin ba za a kashe mutum da sunan ya kashe wani ba sai an samu shaida da shaidu adalai da suka yi shaida a kai au bi itirafin ko shi wanda ya kisan da bakinsa ya ce shi ya kashewa ne au bil kasama ko kuma da rantsuwa hamsin wanda zai zuyi magana a kai iza wajabat idan kasama din ta wajaba kasama din ita ce yaksimul wulatu hamsina yaminan a majibintan wanda aka kashe ma'ana manyan wanda suka aka kashe din za su rantse rantsuwa hamsin wa yastahiquna dama sai su cancanci ba su diyar wannan diyar wanda aka kashe wala ya halifu fil amdi aqallu min rajulaini idan kisan na gangan ne to inda gangan ne to kasa da mutane guda biyu ba za su rantse ba sai fiye da biyu wala yuktalu bil qasamati akthara min rajulin wahid ba a kashe fiye da mutum daya da rantsuwar kasama wa inna ma tajibul qasamatu kasama tana wajaba ne bi qawlil mayyiti yana fassara ma ma'anar kasaman ne idan mamacin ya faɗa kafin ya rasu da mi inda fulani jini na yana gunwa ne ma'ana wani ne ya kashe ni au bi shahidin au ko kuma mamacin bai faɗi haka ba wani ne ya yi shaida a darkatili ce ya kascewa wane na ga yana dukan wane au bi shahidaini a alaljarhi ko kuma shaidu biyu a kan rauni mutane biyu su yi shaida a kan cewa tabbas mun ga lallewa ne ya rauna na wane na ga wane ya rauna na wane sun ga raunana shi ko da ba su ga kashe shi tun ba to saboda haka in shaida akan kisa ne mutum ɗaya ya gaice lalle ya gawa ne ya kashe shi a wadatar in kuma rauni ne to sai mutane guda biyu to mutane guda biyu kaga rauni din baya nuna kisa yi sun ma ya ishu ba da zalika wai akulu wa ya shirabu ba wannan ba kaya ba ba ka'ida ba ne da cewa yi sun mata'akhara mautu ko sun mata'akhara wafatu mana an samu gafa an samu jinkirin rasuwarsa ba take ya rasu ba an samu jinkiri to wannan shi ne ake cewa kasama din wai za na kala a mudda uddami idan wayanda suka ce an kashe musu dan uwa wanda aka kashe din nasu ne in suka kiran suwan halafal mudda'a alaihim hamsi na yauman kabila ko jama'ar da aka ce a cikinsu ne aka ga wanda ya kashe wannan din to su sai su rantse rantsuwa hamsin fa in lam yajid man ya halifu min wulatihi ma'ahu ghairar mudda'a alaihi wa'adahu halafal hamsin idan bai samu wani wanda zai rantse tare da shi cikin jama'ansa majibintan lamarinsa ba to banda shi kadai wanda aka ce shi ya kashe wannan mutumin wahadahu shi kadai ne to halafal hamsina shi din sai ya rantsuwa su hamsin yana nufin idan yana da yan uwa za a raba rantsuwan tsakaninsu shine kasama in shi kadai ne kuma shi kadai zai rantse hafsu hamsin wala widdu iyal katulu ala jama'atin halafa kullu wahidin hamsin yaminan haka na inda za a yi da'awar kisa akan wasu cewa wasu ne aka ce su suka kashewa ne to kowanne ɗaya cikinsu to zai rantse hamsin saboda kowanne mutum ɗaya akwai tuhumar kisa a kansa ba za a raba haran suwa hamsin din tsakanin su kowa ya yi daɗe ba saboda kowa kamar ana mishi kasama nashi na kanshi ne wa ya halifu min alwulati fi talabi dami 50 rajulan cikin waɗanda suke mafi majibintan wannan jinin da aka zubar mana dangin wayanda dangin wanda aka kashe su ma za su rantse mutane 50 cikin su 50 yaminan a rantsuwa 50 kowanne da daya wayin kanu akalla in ba su kai 50 ba dangin nashi kusima da alayhimu da aiman sai a raba rantsuwan tsakaninsu wala ta halifun ra'atun fil amdi amma idan kisan na gangan ne mace ba za ta ba za sa ta cikin wayanda za su rantse ba wa ta halifun warasatu fil khata'i bi qadari ma yarithuna min ad-diyati min rajulin aw imra'atin yace magada kuma za su rantse kowa rantsuwan da zai yi gurgudan abin da zai gada ne daga diyan min rajulin mutum namiji ne aka kashe a imra'atin ko kuma mata ce idan ka sanka ya fi yawa a gado ko a diyan to rantsuwan da za ba ka din zai fi yawa wainin kasarat yaminun alaihim halafaha aksaruhum nasiban minha idan kuma inkisarar yamin in wani rantsuwa guda ɗaya ya rage misali ya rage an rarraba rantsuwan sai ɗaya ya rage sai a duba to wa ya fi samun kaso a gado to aka ce wani ne to sai a ƙara mishi wannan rantsuwan wanda ya rage misalin rantsuwa ɗaya ne ya rage ba zai yiwu a raba tsakanin mutane guda uku ba abu ɗaya saboda rantsuwan ba abu ne wanda zai rabu ba to saboda haka sai a duba cikinsu waye ne ya fi samun kaso to sai a daura mishi wannan rantsuwa wai za a dara ba'ad warasati diyatil khata'i idan wasu daga cikin masu gadon diyar wannan rantsuwa wannan kisa na kuskure din in yana nan lam yakun lahu buddun an ya halifa jami'al aimani yace ba shi da wata ba shi da dama to dole ya rantse dukkan rantsuwa yana nufin an kashe musu dan uwa cikin kuskure ne sannan ba kowa si kadai ne yake nan sauran ba sa nan to shi din dole ne ya rantse sun ma ya harifu man ya ati ba dahu sannan kuma wanda za su zo daga baya ba sa nan su ma in sun zo sai su rantse bi kadari nasibihi min miras kowa in kana nan kai zaka je kai rantsuwanka in baka nan wanda baya nan in ya zo shi ma gurgurun kason da yake da shi zai je ya rantsuwa wa ya lifu na fil kasama ta kiyaman a kasama ya ce za su rantse a tsaye ne wa yi julabu ila makkata wal madina wa baitul maqdisi ahlu a amaliha il kasama ya ce idan wayanda ake so su zo su rantse 'yan maka ne ko madina ko baitul maqdis to za a kawo su nan su rantse saboda wato a ce za su tsorata saboda a makka ko a madina baitul gu mai daraja irin wannan ka rantse to saboda haka kamar tsawatar da su ne da yin haka din abin da ya sa ya ci ahalu a amaliha in ba 'yan gun ba ne ko da abin ya faru a wani in dai ba 'yan makka ba 'yan madina ba za kawo su wannan wajen ba kama abin ya faru nigeria ba ana nufin a dawo a ɗaya bowan da za su rantsi a kai su makka ko madina ko baitul maqdis ba ne sai 'yan wajen ne yin abin ya safe su lil qasama saboda wannan rantsuwan wala yujlabu fi ghairiha shi ba za ɗauko a waninsu a kawo nan ba illa min al'amiyalil yasira sai dai in tsakanin barata wasu mil ne kaɗan ba su da yawa to saboda aka za iya kawowa wasu suka ce in bai wuce mil uku ba wasu suka ce in basu bai wuce mil goma ba wala ƙasa matafi jirgin ba wannan rantsuwa hamsin ɗin ya ce a rauni a rauni sai a kisa wala fi abdin kuma ba a yi a bawa in wanda aka kashe bawa ne ba a yi wala bai na ahalar kitabi hakanan ba a yi tsakanin ahalar kitab wala fi katilin baina safaini ko wanda aka kashe tsakanin sahu biyu na yaƙi dama ba wannan sahu biyu wayannan da wannan suna yaƙi sai aka kashe mutum kaga ɗayansu ne ya kashe ai to ba zai yiwu a yi kasama a nan ba saboda gun yaƙi ne ku kuna kashewa su ma suna kashewa au wuji da fi mahallati qaumin au ko kuma aka samu aka samu a gun wasu mutane an aka samu gawan a gun wasu mutane ta saboda haka duk wannan ya ce ba za a yi kasama ba amma inda misali wannan wajen gu ne wanda in ba su ba ne ba mai bi to a wannan lokaci za a kira su a yi kasama amma in hanya ne na mutane haka suna bi to ba ba tabbacin cewa su ne wakatul gilati la afwa fihi kisan gila shine kisa haka na bazata ko kuma a kisa na cin zali saboda ka karbi dukiyar mutum ko kawai kawai ka kashe shi ka tafi ba da niyyar daukar dukiyarsa ko wani abu ba shi ne ake cewa algila la afuwa fi kwata-kwata ya ce ba a afuwa a kai shi ka samun nan yanzu ba cika yi ba cika yi saboda kawai mutum ne misali aka kashe shi ba a san wanda ya kashe shi ba sai dai akwai tuhuma tuhuma ko alamun suwa ne ne ta hanyar shi wanda aka kashe kafin ya rasu ya faɗa ko an samu wani da ya yi shaida ya tabbas na gabawa ne yana dukan ko yana kashewa ne da wuka ko wani abu ko kuma wasu biyu su shaida cewa ya mun ga yana dukansa mun ga yana raunana shi to anan ne to su ne su wanda aka kashewa dangin to za su zo su yi rantsuwa hamsin sai a ba su diya in suka ki rantsuwan su wanda aka ce a danginsu ake tuhumar wanda ya kashe sai su yi rantsuwan hamsin da shi ne kasama kenan inda wayan nan sun ki in kuma suna da yawa za a raba tsakanin in mutum shi ɗaya ne to shi ɗayan zai rantsuwan hamsin in tuhumar akan mutane da yawa ne kowanne ɗayan su sai ya yi rantsuwa hamsin hamsin walin rajulil afu an dami hil'amd mutum idan aka kashe shi ya gaba zai rayu ba to kafin ya mutu zai iya afuwan wato jini shi wanda aka ya san da gangan aka kashe shi zai ce wani ne tabbas ya kashe ni da gangan amma kar ku kashe shi na ya afuwa shine ma'ana in lam yakun katla gila amma ba in ba kisan da ya masa ba kisan gila bane in kisan gila ne ba zai yi afuwa ba wa afuhu anil khati fi sulusihi idan yayi afuwa kashe shi cewa an kashe ni a kuskure ne ya faɗa kafin ya rasu a kuskure aka kashe ni amma na yafewa wanda ya kashe ni to saboda haka wannan yafiyan za a dauka a sulusinsa ne a sulusinsa za a dauka in yi ce ya yafe din kaga kenan diyar ya yafe ai an kan da gangan aka kashe shi ya ce ya yafe ya yafe kisan ne amma za a biya diya ai amma da kuskure aka kashe shi ya ce ya yafe ma'ana diyar ya yafe to ba shi da ikon ya yafe diyar din to sai dai sulusi saboda haka shi wanda ya kashe shi a kuskure to zai ba da sulusai ne na diyarsa sulusi ɗayan shi wanda ya kashe din ya yafe masa ba zai ya ce an ɗauke mishi abin na din gaba ɗaya ba wa in afa ahadul banina fala qatla fala qatla wa liman baqiya nasibuhum min diya idan yara ne a tsakanin su dai ya kashe wani to shikenan sai a ɗaya daga cikin su sai yayi afuwa ya yi afuwa ya ce dan uwanmu da aka kashe ni na yi afuwa to in ɗaya kawai ya yi afuwa shi kenan ba za a kashe wanda ya kashe shi ba ko da gangan ya kashe shi sai a dawo batun diya wani man bakiya nasibuhu min diyati to wanda suka rage to za a ba su diyas wanda su ba su yafi ba za a ba su diya wala afuwa lil banati mal banin idan akwai yara maza to yara mata ba su da ikon wato yafiya na kashe dan uwansu wa man ufiya anhu fil amdi wanda ya kashe ya kisa da gangan aka yi masa afuwa duriba a mi'atan wa hubisa aman za a yi mishi bulala tari sannan za a tsare shi a fursun yin shekara ba wai shi kenan an ce an yafe masa a kyale shi ya tafi ba ne saboda kar ya kuma yi wadiyatu ala ahlil ibili mi'atun min al ibili diya in masu rakumi ne rakumi dari ne wa ala ahlil zabi alfu dinar in masu dinari ne dinari dubu ne dinari dubun shine zai baka miliyan tamanin da takwas da dubu dari takwas da goma sha biyu miliyan tamanin da takwas da dubu dari takwas da dubu goma sha biyu shi ne dinari dubu ɗin haka diyawa yi kanan za ka san mutum din yana da daraja a yanzu misali mutanen zamanin nan son kudin nan nasu inda akwai hukuma da za ta tsaya duk wanda ya kashe mutum ya kashe mutum zai ba da diya ai za a yi amfani da kashe wasu domin a samu kudi to shi yasa ya ce wala afuwa lilbanati albanin wa man ufiya anu fil amdi duriba mi'ata مئة وهو في سعام ودية على أهل الإبل مئة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف, ألف دينار وعلى أهل الورق ما سكت أزرفاكما إثنى عشر ألف درهم درهم دبو ومشابيني akan kowanne dinari daya canjinsa dirhami goma sha biyu ne wadiyatul amdi iza kubilat diyar gangan kuma wanda aka kashe da gangan idan an karba idan ku bilat ma'ana idan an yarda da karban diya din ba kashe shi zai ba ba kashe shi za yi ba to hamsin wa ishiru na hikka zai ba da hikka rakumi ashirin da biyar wa hamsin wa ishiru na jaza zai ba da jaza duk wannan shekarun su yi bayani a baya hikka mai shekara hudu sannan kuma jaza mai shekara biyar a bintu labuna a raƙumi mai shekara uku sannan bintu makhawat kuma mai shekara biyu shi ne haƙa 25 hikka 25 jaza 25 bintu labuna 25 da nan bintu makhawat kuma 25 shi ne zai baka ɗari ودية الخطأ مخمسة عشرون من كل ما ذكرنا وعشرون ونول لبون ذكورا دية تا كسكولي كسان كسكولي مخمسة معنى كشي بيرني a duk abin da aka faɗa na baya hiƙa da jaza da bintu labun da bintu mahad kowanne ashirin ashirin sannan a zo a ba da banu labun a zo a ba da banu labun wanda yake a ashirin wa inna ma tukhallazu diyatu fil abi yarmi bina yarmi binahu bi hadidati bi hadidatin fayaqtuluhu yace za a ghallaza za a kuntata za a sa misali a diya mai wahalar biya idan mutum uba ne ya jefi dansa da wani karfin da ya san zai kashe shi sai ya kashe shi fala yuktalu bi amma ba za kashe uban da kashe dansa ba wa yakunu alayhi zai kasance a kansa salasuna jaza'a jaza'a talatin wa salasuna hekka hekka talatin wa arba'una khalifa khalifa din ita ce raƙumin da tana da ciki daga bisani kawai wannan wa arba'una khalifa din kamar raƙumi tamanin ne kenan saboda kowanne ɗaya cikin arba'in ɗin fi butuni ha auladuwa a cikinsu akwai 'ya'yansu wakila zalika ala akilati wakila zalika fi malihi ko suka ce wannan a danginsa ne shine akila su danginsa ne gaba daya za su haɗu su biya wannan wasu kuma suka ce shine da kansa zai biya kaga asali wato kaman kaman fa ya ba da raƙumi 140 ne saboda 40 na ƙarshe din an ce khalifa to duk raƙumi ɗaya duk taguwa ɗaya tana da ciki tana da taguwa ɗaya a cikinta kaga 40 din za su zamanto 80 kenan ga sannan ga 60 kaga 120 kenan shine taglizi din kuntatawa adiya wadiyatul mar'ati ala nisfi min diyatir rajuli diyar mace rabin diyar namiji ne wa kazalika diyatul kitabiyin haka diyar ahlul kitabi to rabi ne na diyar musulmai wa nisa'um ala ala nisfi min zalika matan su kuma rabin diyar su ne rabin diyar su والمجوسي ديته سما ثمانمية درهم مجوسي idan aka kashe shi diyarsa dirhami 800 ne wani sa'uma ala nisfi min zalika matansu kuma rabin rabin wannan shine dirhami 400 wadiyatu jirahihim kazalika hakanan diyar raunin raunuka da aka musu shi ma haka ne ma'ana rabi-rabi ne su ma wafil ya daini diya idan mutum ya yanke hannaye guda biyu zai ba da cikakken diya shine dinari dubu daya ko raƙumi dari waga zalika fil rijlaini aw ne idan ai mutum ya yanke kafa biyu ma ko ya kwakula idanu guda biyu duk diya ne cikakke raƙuma dari dari ko dinari dubu dubu wa bi kulli wahidatin minhuma nisfuha kowanne ɗaya ciki kuma hannu ɗaya rabin diya kafa ɗaya rabin diya a ido ɗaya rabin diya wa fil anfi yaqta'u ma abin nan yuqta'u marinuhu hanci idan aka kashi an yi aka yanke marin dinsa shine can kasan nan a yanke kasan kulinsa kulu biyun sa hadu shine suke cewa ma lana min al'amfi nan ƙasa gunna mai laushi a yanke shi bulin nan biyu su haɗu to shi kuma diya ne cikakke shi ma raƙuma ɗari ko dinari dubu wafi sam'i diyatu idan mutum aka take shi ya zama ya daina ji to za a ba shi diya cikakke na mutum wafil akali ko aka dake shi aka masa wani abu ya zama mahaukaci tunan madiya cikakke wafi sulbi yankasiru gashin gadon bayan sannan a ce a karya shi shi madiya ne cikakke wafi unsaye ne ‘ya'yan al'aurarsa aka yanke su to diya ne cikakke wafi hashafati diya haka kan kaciyarsa idan aka yanke diya ne cikakke yana nufin kowanne a matsayin ka ba an kashe mutum ne kawai saboda idan aka raba ka da wayan abubuwan kaman ba kaman ba kaman ka mutu ne kaman kashe ka ne wa fil lisani diya haka na harshe a yanki ko aka yi mishi wani abin da zai daina magana wa fi ma mana aminul kalamun diya haka na duk wani abin da aka yi ya hana magana a harshen shi ma diya ne wa fi sadayil mar'a sadayil sadiyil mar'ati diya nono guda biyu na mata shi ma aka yanke to zai zama diya cikakke wafi ainihin a'awar diya wanda yake gani da ido daya to ido dayan da yake gani sai aka kwakule to diya ne cikakke saboda shi dama ido dayan shi ne idanu biyunsa wafil mudiyati hamsin minal ibili wani kashi ne zai zo ya bayani a kansa wanda idan aka yanke nama kashin zai fito to wannan rakumi rakumi biyar ne shi ne nisfu ushir din kenan wafi sinni haƙori ma guda ɗaya hamsin raƙuma ɗari wa bi kulli isbin ushurun kowanne yatsa yana da ushurin ah, abin ashirun raƙuma ah, raƙuma goma ne kowanne yatsa yatsu goma ɗin kuma ka haɗa su diya cikakke wa fil ulmulati salasun wa sulusun ulmula ɗin shine yankan yatsa kowace yatsa tana da wannan yankan alaman nan guda uku uku ne to saboda haka zai zamanto wato sulusin salasun raƙuma uku da kuma sulusin raƙumi sulusin raƙumi to in ka haɗa ukun gaba ɗaya shine zai baka raƙuma goma na yatsa ɗaya kenan wafi kulli umulatin min al-ibahamaini khamsun min al-ibli kowace ulmula shine yankan nan na yatsa na babbar yatsa guda biyun nan da ake da shi ibaham to raƙuma biyar ne za bayar wa fil munqalati wa fil munqalati ashrun haka nan gashin da ake ce ma munka duk zai zo yi bayani a kansa shine kai wani kashi ne wannan shi yana da raƙuma goma wa nisfu ushir da kuma rabin ushiri nisfu ushir shi ne raƙuma biyar kenan walmudiyatu ma'auda al'azma shi ne kashin da zai fito da raunin da zai fito da kashi ana zama ana ganin kashin mutum da shi ne walmun kalatu walmun kalatu ma fara farashuha minal azumi a kashin da ya fito fili wancan ana hangon kashin shine naman ya kauce ana hangon kashi shine mudiya wannan kuma kashin ya fito ya fito waje shine farash din fitowan abu waje walam tasil ila dimagi amma bai isa wato can kwakwalwa ba gashi wa ma wasala ilayhi fahiyar ma'amuna wanda ya isa har zuwa kwakwalwa to wannan shi ake cewa al-ma'amuna duk sunayen kashi ne a jikin mutum wurare masu hatsari shine suke cewa almatali fafi ha sulusu diya ya ce to a azaba da sulusi na diya yana nufin ma'amuna din tunda ya riga ya gaya ma diyar mudiha ya gaya ma diyar munkala to anan da ya ce fafiha yana nufin ma'amuna din kashin da aka raunana har yadda raunin har ya isa kwakwalwa to wannan shine sulusin diya wa kazalika ja'ifa haka nan ja'ifa wa laysa fi maduna al-mudiya illa al-ijtihad haka nan kashin da ake ce ma ja'ifa shine kashin da ya je har ciki wannan a baya ake samunsa a raunana kashi har raunin ya je can ciki ya taba cikin mutum in a baya aka raunana shi nan da shi ne ake ce masa ja'ifa idan kuma kashi bai kai mudiha ba rauni bai kai mudiha ba to ya ce ba wani takamammen diya illa listihad sai dai istihadi sai istihadi ne kawai zaye wa kazalika fi jirahi jasadi hakanan raunin jiki sauran rauni na sauran rauni na sauran jiki wala yuqadu jurhun illa ba'da al-fur'i ba za su ai batun karban karban diyar rauni ba sai bayan an warke wa ma bari'a wama bari'a ala ghairi shaini wanda abin da ya warke ba tare da wani aibi ba mimma dunar mudihati wanda bai kai mudiha ba to fala shay a fi ba komai a ciki wa fil jirahil qisasu fil amdi yace in kuma rauni ne haka kisas ne inda gangan akai rauni illa fil matalifi banda a wurare ko gaɓoɓi waɗanda galibinsu raunana su suna halakarwa su ake cewa al-matalif su ne wayanda ya faɗa dana misulul ma'amuna wal ja'ifati wal munkalati kaman wayannan raununuka da ya bayani a kansu saboda me abin da yasa su din ba za ya kisasi ba naka ce za yi kisasin su yana da hatsari za a kashe mutum ne yasa ya ce su wannan ba za yi raununnuka da suke da hatsari wanda aka ce za yi kisasi za iya kashe wanda za yi wa kisasin a ba sani ba saboda hatsarin wannan wuraren to shi wannan ba za yi kisasi ba walfahizi haka nan misalin cinya wal'unsa ya ne haka kamar 'ya'yan al'aura wasu sulbi haka gashin gadon baya wani hawahi da makamacinsa wuraren da suke da hatsari fafi kulle zalika diya sannan kowane ɗaya cikin wannan abubuwa ya ce to akwai diya a nan zalika din baya komawa kan almamuna aljaifa wal wa abin nan walmunkala ce da ya fada ba saboda su ya faɗi adiyarsu daga baya yana nufin kamar su cinya da su unsayayin gadon baya wayannan yake magana da wanda suke da hatsari wala ta hamilu da akilatu katla amdin dangi wanda za a hadu da su za a hadu da su a biya diya to ba za su hadu su biya diyan ba in kisan na gangan ne da gangan mutumin ya kashe wala atirafan biyu ko kuma da bakinsa ya yi itirafi ya ce shi ya kashe wata hamilu min jirahil khatai ma kana kadara sulusi akfar adiyar raunin kuskure ba na gangan ba sukan iya ɗauka gwargwadon sulusi ko fiye da sulusi za su biya da hada su za a haɗu a biya kuma kana duna sulusi wanda bai kai sulusi ba fafi malin jami a cikin dukiyan wanda ya yi raunin ne wa ammal ma'amunatu wal ja'ifatu amdan faqala malik ma'amunan da muka yi magana a kai da ja'ifa inda gangan ne imamu mali yana cewa zalika alal akhirah dangin wanda suka yi raunin su ne za su biya wakala aidan kuma an yi ya kara cewa a wani waje kuma inna zalika fi mali ya duke su ne illa an ya kuna adiman fata hamilu aqilatu sai dai in bashi da kudi talaka ne sai danginsa masu biya masa diya sai su daurawa kansu li'annahuma la yuqadu fi min amdihima saboda su wayannan raununuka guda biyun alma'amuna wal ja'ifa din idan mutum ya yi su da gangan ba a mishi kawad ba a mishi kisasi wa kazalika ma balaga sulusa diyati mimma la yuqadu minhu li'annahu mutlif haka nan duk diyar da ya kai sulusin diya cikin abin da cikin raunin da ba a yin kisasinsa saboda kasancewarsa mai halakarwa ne aka ce za a yi kisasi za a kashe wanda za a yi wa kisasi to a wannan ma a wannan ma wato akwai kauli guda biyu yana nufin a wancan matsala na ma'amuna da ja'ifa kauli guda biyun nan na malik to a wannan matsala ma shi ma akwai kauli guda biyu shi ne raunin da ya kai sulusun diya kuma wannan raunin ba a mishi kisasi saboda ana kisin za aka yi kiyasi kisasi to wanda aka yi wa kisasi zai iya halaka kauli biyu ne wasu ka ce diyar akan akila kuma a wani kaulinsa kuma ya ce a dukiyan wanda ya raunin wala ta aqilu al-aqilatu man qatala nafsahu amdan aw khata'a hakanan duk wanda ya kashe kansa da gangan ko a kuskure to dangi ba za su biya diyansa ba wa ta aqilu mar'atu rajula ila sulusi diyati rajuli mace da mace yace a rauni a ban a ba cikakken diya ba a sauran diya kanana din za ta zo daidai da a namiji a diya zuwa sulusin diyar namiji din kafin sulusin diyanta daidai ne da namiji amma in ya kai sulusi to za ta koma babinta misalin wannan shine idan aka yanke mata yatsu uku to kaga za ba da raƙuma talatin kowanne yatsa goma goma to kaga amma idan aka yanke mata yatsu hudu to sai a ba ta raƙuma ashirin raƙuma ashirin kowanne yatsa biyar biyar ta koma rabi diyanta kenan an gane yi yawa diyarta irin na maza ne amma in ta kai sulusi sai ta dawo diyarta a ƙananan diya su yatsu suwaye da muka yi magana kai shi yasa muka buga misali da yatsu uku aka yanke mata kaga sulusi ne ai sulusi ne to saboda haka za a ba da za a ba da wannan rakuma talatin kowanne yatsa rakumi goma goma idan kuma aka yanke mata yatsu hudu kuma fa rakuma ashirin za a bayar kowanne rabi-rabi goma-goma din namiji ma kowanne yatsan tsara kuma goma ne to amma biyar din kuma rabin goma ne ta saboda haka shi ne ha?
wato akilu sai ka daga mu ne wato akilu ha?
wato akilu eh mana wato akil diyar ta zai tafi kai tsaye ka san akulu din sunan diya ne in an ce akala to akilu ana nufin wato ba da diya ne ma'ana mace uh, za ta diyanta da namiji zai zama daidai kafin ta kai sulusin diya in ta kai sulusin diya za ta dawo rabi shine abin da ake magana kai faiza balaghatha raja'at ila aqliha idan ta kai sulusin to za ta koma asalin diyarta a nan bai ce faiza balagatu ba sai ce faiza balagat ha alhalin sulus din muzakkar ne ya yana nufin a faiza balagat sulusadiyya to idan muzakkari kai mishi idafa zuwa mu'annas yana iktisabin ta'anisi daga mudafin ilaihi din to shi yasa ya ce faiza balagata amma duk da haka din da ya ce faiza balagatu ya fi saboda littattafan fiku ba a yin larabci mai zurfi abin da ake bukata kawai fahimta ne ai faiza balagat sulusadiyati raja'at ila aqliha ai raja'at ila diyatiha aklu diya ma'anan su ɗaya ne shi yasa aka kira dangi masu dangi masu biyan diya ake kiransu al'akila din ana masu ba da diya wannan faru ya tuluna rajulan fa'idnahu yuktaluna bihi mutane da yawa idan suka kashe wani mutum guda daya mutane da yawa idan suka kashe wani mutum guda daya to in suka kashe wani mutum guda daya yuktaluna bihi za a kashe su gaba ɗayansu a kansa wasu karanu in katala kutila wanda ya sha giya ya bugu in ya kisa za ka shi wa in katala majnunun rajulan fadiyatu ala aqilatihi idan mahaukaci ya kashe wani mutum diyar tana kan danginsa wa amdu sabi kal khati yaro karami gangancinsa kaman kuskure ne ma'ana yaron ya kashe wani da gangan ma to a matsayin kuskure za a dauke shi wa zalika ala akilati ma'anar wannan ah, diya yana kan danginsa in kana sulusar diyati fa aksar idan diyar bai wuce sulusi ko fiye ba wa illa idan ya wuce sulusi ko fiye da sulusi fa fi malihi a dukiyarsa ne shi yaron wa tuktalul mar'atu bir rajuli war rajulu biha za a kashe mace in ta kashe namiji za a kashe namiji in ya kashe mata wa yuktasu li ba'dihim min ba'din fil jarahi haka nan a rauni ne to kowanne ya rauna na dan uwansa to za a yi mishi kisasi wala yuktalu hurrun bi abdin ba a kashe ɗa idan ya kashe bawa wa yuktalu bihil abdu za a kashe bawa in ya kashe ɗa wala yuktalu muslimun bi kafirin ba a kashe musulmi in ya kashe kafiri wa yuktalu bihi ana kashe kafiri in ya kashe musulmi wa yuktalu bil kafiru wala kisasa baina hurrin wa abdin fi jurhin a rauni kuma babu kisasi tsakanin da da wanda yake bawa ne wala baina musulmin wa kafirin haka na tsakanin musulmi da kafiri wasa'iku mai tuka a mota ko mai tuka rakumi ko rako ko doki walƙa'idu da wanda yake jagora warrakibu da kuma wanda ya- yake kan dabba daminuna lima wati'ati daba da- lima wati'ati dabatu za su rama abinda wannan dabba din ah, ta taka ta lalata wa ma kana minha min ghairi fi'ilihim أو وهي واقفة لغير شيء آه، فُئِلَ بها فذلك hadar yace idan kuma ba wani ba su ne suka yi ba da sababin su ne wani aiki ko gangancin su ne hakan ya faru ba aw huya waqifa ko dabbar tana nan a tsaye li ghairi shay'in ba tare da komai ba dabbar ta tsaya fu'ila biha sai aka sai aka yi wannan barnan to fa zalika hadir to wannan zai zama banza ne mana ba biya ba komai aka yi misali wannan dabbar ta tsaya ne ba wai an dake ta ba ko misali an mata wani abin da zai sa ta tsaya ba shi ne shi yake nufi saboda haka abin da ta yi din ya zamanto banza ba za a rama ba wa ma ma tafi bi'iri aw ma'adinin min ghairi fi'li ahadin yace ah, duk wanda ya mutu a cikin rijiya ko cikin wani rami ma'adin rami da aka tona ya je ya mutu a ciki min ghairi fi'li ahadin ba tare da wani ne ya yi sanadiyar tura shi ciki ba fahuwa hadar ya ce banza ne ba biya ba diya wato na jamudiyatu alal akilati fi salasi sinina ya ce diya za a kakkasa tsakanin dangi masu biyan diya cikin shekaru uku za su biya wasulusuha fi sanatin wa nisfuha fi sanataini in sulusin diya ne a shekara daya in rabin diya ne a shekara shekara biyu wa diyatu mawrusatun al-fara'idi diya dukiya ce wanda za a iya gada in aka kashe shi to diyarsa din magarinsa za su gada